الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاهد جواتم جماد الآخر شابكي جواتم جماد الآخر في خلق دبودا دريه إلى أربعين دبيو bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na uku za mu tashi darasi na hudu a wannan sura mai albarka suratul ankabut mun kuma tsaya aya ta 44 daidai za mu tashi aya ta 45 muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah saba'in da hudu da bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين نعم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah madaukakin sarki yace khalaqas samawati wal arda bil haqq lalle Allah madaukakin sarki ya halitti sammai da ƙasai bil haqqi da tantanta da gaskiya inna fi zalika la aya lalle dan dare da haka akwai ayoyi akwai wata alama da take nuna samuwar Allah madaukakin sarki dama aya kamar yadda zamu zo nan gaba mu bi kala kala ce akwai aya mai alama akwai kuma shine al-ayatul kauniyya kenan wanda yake nuna wala insa anta man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna la dukka gure sun yadda akwai wannan aya sannan al-ayatul kauniyya sannan Allah madaukakin sarki yana bayani akan aya akwai aya ta mu'jiza sannan kuma akwai wato aya ta alama alama kauniyya mu'jiza to wannan ana magana wannan al-ayatul kauniyya kenan inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin lallai cikin wato ayyukan Allah af'alu rabbi akwai ayoyi ga mu'minai kadai amma duk mu'mini ya san cewa sama da kake kallanta a haka ba ita ce kanta ba wani ta ba kasa ma haka sannan ruwa da yake sauka mutane da kaga wani fari wani baki wani mai kiba wani mara kiba wani dogo wani gajeri duka akwai wanda yayi to wannan shine abin da ake so a ji hankalin mutane dangane da ayyukan Allah madaukakin sarki to sai Allah yake utlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta abin da ake yi ba wahayin sa na littafi wa aqimi salata sannan ka kai da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tana hana albasha wal munkar da abinci mun yi bayanin albasha a baya cewa idan aka yi bayanin albasha manya manya abubuwa guda uku su suke dauka luwadi mutum ya auri muharramarsa ko zina wayannan shine albasha ko kuma duk wani abu da zai iya zama wato ya ci karo da tsarin Allah madaukakin sarki amma wayannan shine karara Allah ya ya sanya musu suna albasha alqur'ani mun ba da misalan sa a baya to sai Allah yake wala dhikrullahi akbar lalle ambatan Allah shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana tare da me kuke aikatawa wannan ayar aya ce da ya kamata mu kalle ta da dabburi a kanta amma saboda yanayin lokaci za mu dube ta kaɗan malin ke ya ƙulu ta'ala mukhbiran an qudratihi al'azima Allah yana bayani dangane da ƙudurarsa babba annahu khalaqa as-samawati wal arda bil haqq cewa ya halitta sammai da kasai da tantanta da gaskiya Allah madaukakin sarki yana nufin wato la ala wajhi al-abasi wallahi Allah bai halitta mutane dan wasa da wargi ba litujza kullu nafsin bima tas'a Allah madaukakin sarki ya halitti kowane rai dan ya saka masa abin da ya aiwatar kamar yadda ya fara a cikin suratul da wani ya jizi allazi na ata'u bima amilu wa ya jizi allazi na ahsanu bil husna kaga wannan ayar ta cikin suratul najm da Allah yake cewa dan Allah ya sakawa waɗanda suka muna na dangane da ayyukan da suka aikata wa ya jizi allazi na ahsanu sannan ya sakawa wanda suka kyautata bil husna da aljanna to shine inna fi zalika la aya ay ad-dilalatu ad-dilala wa kulli dilalatin wadiha ala annahu ta'ala ta'ala al-mutafarrid bil khalqi wannan wato dalili ne wanda yake a fili da yake nuna Allah madaukakin sarki shi kadai ya kaita da halitta wacce da biri da jujjuya al'amuran halittun wal ilahiyya da kuma cancantar bauta ba wanda ya cancanta a bauta wa shi to sannan sai Allah ya ci gaba da magana cewa wato yana umartar annabinsa da mu'minai su rika karanta alqur'ani wa huwa qira'atuhu wa ibladuhu linnas cewa a rika karanta shi ana isarwa mutane shi alqur'ani kaga utlu ma uhiya ilayka min alkitabi Allah yake ka karanta abin da muke ma wahayin sa na littafi wa aqimis salata sannan ka da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tana hana albasha da munkari ma ne yake yani as-salata tastamilu ala shay'ain sallah ta kunshi abubuwa biyu ala tarkil fawahish wal munkarat sallah ta kunshi barin wato alfasha da kuma ababan ki ai inna mawadibatuha ta'milu ala tarki zalik abinda take kwadaitarwa shine wato barin wayannan abubuwan domin imamu ahmad daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam yace inna fulana yusalli bil layl ya rasulullah lallai wani ko wani bawa Allah yana sallah da daddare amma kuma fa idza asbaha taraka ko tarika da zarar gari ya waye sai tafiya sata amma da dare yayi sai fara kiyamun layl yana da wannan dabi'ar sai annabi alaihi salatu wasallam yace innahu sayanahu ma yaqul in dai irin sallar da Allah yake ayi yake yi to za ta hana shi wannan abin da yake shine sayanahu ma yaqul in dai mutum yana sallah mai kyau to Allah ya laifukan da yake ana sa ma ran iyaye na addu'a ana ta jan hankalin su to zai dena to shine Allah amma illa mutum ya rika sako baya sallah to da wala ya dena in dai yana sako yana wani tabargaza kuma baya sallah to da matsala gaskiya amma in dai yana sallah kuma sallar mai kyau to yanzu Allah zai dena to shine abin da hadisi Imam Ahmad ya nuna shine ma da yake wato wa huwa al-matlubul akbar ولهذا قال تعالى ولذكر الله اكبر shi sa Allah yake lalle zikirin Allah madaukakin sarki shine mafi girma ay azamu min al-awwal yace ya bu ya bu na farko wato me da farkon sallar kenan ya bita girma Abu Aliya al-Raya'i babban bawan Allah nan da muke cewa babban tabi'i ne zamanin Annabi aka haifi amma bai taba gamuwa lokacin Annabi da dai aka haife shi amma ba da yi wani tabi'i ne saboda bai taba gamuwa da Annabi alaihi salatu wasalam yaji yake yana cikin wa'annan bayan Allah abul aliya al-rayi to yana magana cewa inna salata tanha anil bahsha'i wal munkar cewa inna salata fiha salatu khilal sallah tana da ta'adodi ko halaye guda uku fa kullu salatin la yakunu fiha shay'un min hadhihi khilal falaysat bi salat duk sallar da aka yi ba ta da wa'annan ba da wata cika wa'annan ɗabi'un guda uku ba to ba sunan ta sallah ba to shi za sallar da take a hana albaja irin wannan da zamu faɗa ke yanzu in dai bata cika wayan abubuwan guda uku ba sai mu kalla da kyau mu gani sai abul aliya yake to al ikhlas wal khashya wa zikrullah eh ikhlasi ni dan Allah da tsoron Allah yayin da ake sallar da kuma zikrullah ambatan Allah lokacin da mutum zai zo sallah yayi kabbara takbiratul ihram yana yin kabbara to ya halarto a zuciyarsa ba don kowa ne wace dan Allah abu na farko kenan sannan abu na biyu tsoron Allah ya kama shi kamar da wanda daga cikin magabata yake cewa duk ran da zai sallah abin da yake hararowa abubuwa guda hudu ne yake na farko yana sa rayi a gabansa cewa ga ubangiji na gabansa yake sannan bayansa kuma mutuwa ta fi soja a baya yake sannan damansa kuma aljanna hagunsa wuta yace waɗannan kawai yake tuna da ya gara kabba to kaga wannan sallar kashiya ta kama ta tabbas akwai tsoron Allah cikin a cikin ta sai na auna sallah ta da zaka mu zaka take kai yanzu ka ka ta da kabbara ga waya a gaban ka bayan ka kana jiran alat ko alam ya shiga sannan kuma kana tura Allah shi ne kawai tunani shi yasa za ka ga mutum ya idar da sallah ka tambaye shi me aka karanta a magarba ya manta me aka karanta ballanta za ka tambaye shi sallah asuba jiya ɗaya daga cikin abin da wato Abu Hurairah ya fice da shi kenan karanta tarihin da kyau Abu Hurairah bayan addu'a da Annabi ya yi masa yana rike abubuwa sai da ya zamto zai iya zuwa tun daga farkon watan limadan ula ka ce ranar farko waye liman a sallah asuba ya ce ma wani kuma ya karanta raka'a farko ya karanta fatiha da sura kaza sannan raka'a ta biyu ya karanta fatiha da sura kaza sannan rana ta biyu wani ne liman sun sallah asuba raka'a ta farko ya biya kaza a ta biyu ya biya sai ya ga ya ma na kwana 30 cir kwana 30 suka kuce ya ga ya ma amma da yawa yanzu za a yi mana interview a ce kowa ba da kan girma da ya kama ka kowa a baya da kananan shekarun yanzu matasan nan duk a tare ma ce kowa sai ya faɗi ne aka biya yau zai tafi gida da yawa wasu a nan za su kwana Allah ba wai ba bai san tura ba ya kanta misali daga alamtar kai ba zuwa na su a ya san su ba bai sani ba ya manta kwata-kwata ya manta to saboda haka kaga abu na biyu kenan sai ka kiya ta kama ta dole sai an sami tsoron Allah madaukakin sarki iyalin da bai sallar sannan abu na uku shine zikrullah ambatan Allah madaukakin sarki ambatan Allah ita ko shi ko ambatan Allah nan gaba ɗaya sallar ita ce zikrullah zancen da yafi inganci kenan ita sallar domin kana cewa Allahu akbar ai zikiri kai kafin ka fara karatun sallah kuma sai ka ce kai du'a wa istirta Allahumma ba'id bayni wa bayna qadaya in doguwa za ka yi misali in cikin mutane ne saboda kana koza sai kai gaji ruwa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كاي دعاء الاستفتاح تبارك ربك saboda haka kaga wannan ma zikiri ne sannan yana fara alhamdulillahi rabbil alamin ya shiga babban zikiri domin zikiri ce al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ba wato sarki ku fara wato muhadar yanzu tsakaninka da Allah kana fada yana fada kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi bawa na ya kambama ni ya gode mu ar-rahmanir rahim sai Allah madaukakin sarki ya ce majjadani abdi baba bawa na ya kambaba ni maliki yawmi dinke ce asna alayya abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hada baini wa baina abdi zuwa karshe garin magdubi alayhi wa rabbanin sai Allah ya ce haula li abdi wa li abdi ma ta'ala wannan ni da bawa na ne duk abin da kake so roƙe ni duk ran da ka zo karatun sallah akwai wannan munajati idan baka hararo wannan to ba zikiri kake sai ka rika istihdarun wannan yayin da kake sallah idan ba kai za ka yi karatun sallah ba ya kamata ka samu limamin da idan yana sallah zai rika tuna ba kamar yana fasa ka annahu yufassiru laka alquran ba wai mutum ne sauri ya ce bari ya gama ba to duk sallar da ta kunshi wannan kaga bayan an yi wannan ayin karanta sura kuma za a tafi rukuni a ƙara cewa Allahu akbar shi ma zikiri ne sannan ana zuwa rukunin kuma za a fara subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh subhana bil jabarut wal malakuti wal kibriya wal azama subhana rabbil azim subhana rabbil azim wa bihamdi duka ila yam wato wa'ana azkarin da mai mutsayyin mutum ko azkar ya kawo duka ka dauko kana yi kaga zikiri kake bayan ka dago ta ni Allahu liman hamida ka kuma wani zikiri Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma iyanan ka tsaya zikiri kake sannan ka tafi idan kuma za ka dora ka dora musamman a sallar dare za ka dora da sauran ne don sallar ka tarantu kana faɗaɗa abubuwa sannan sai ka tafi rukuni yana zuwa sujjada kai da ya tafi sujjada nan ma wato girmama Allah zai kuma yi subhana rabbiyal a'la subuhu qudusu rabbul malaikati wa ruh duka ire-iren wayannan ko fara addu'a Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama duka zikiri yana ta kawo ko Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar zikiri ne Allahu akbar ya dawo sai ki rabbi jinni rabbi jinni ko ya dauka yar mai tsawon Allahumma jinni warhamni zuwa kanji ya biya ta shi ma zikiri ne ya kuma komawa haka ya je dawo zaka ga gaba ɗaya ayyukan cikin sallar 85 ko 90 cikin 100 gaba ɗaya zikiri ne shi za ka ce wala zikrullahi akbar domin kan wani da akwai wanda suke mata muguwar fasara suka ce in ka rike zikirin Allah ya fuka sallah saboda za a ce wala zikrullahi akbar ita sallar ita ce zikirin ita sallar gaba daya ita ce zikirin amma tana zama zikiri ne da zarar ta cika sharadan nan guda uku kamar yadda Abul Aliya Al-Rayyan ya faɗa sallar da ka zo ka yi ta ba zuwa ana yi kana da jakkin kon kamar yadda ake yawan faɗa ka kunna waya ana yi kana da ko kana da jakkin alal kai ma ka san kai ma da wace ka bawo kanka lada wallahi kai da yawa ka bada 25 domin tunani kake yi yayin da kake sallah gaba ɗaya hankalin ka ya tafi kamar yadda mai alabi ya faɗa cewa yayin da ka tada sallah zuwa ake sai ka warware zuciyarka gaba ɗaya gaba da duk wani abun ba Allah ba aka yi gaya mana da ya ce salati nurun abin a wannan babu da ya zo yana bayani akan da cewa da tsarar tsawata da kabbara komai ka cire shi daga zuciya ka sai Allah maka cikin kai mun ja ba da misalin ba ba ta bai ba yadda ake gaya mana wani daga cikin sarakuna da aka yi ta a kasar Hausa wasu na cewa ba wajen gwarzo ne lokacin da sarki ya zo ko manyan malamai ce da aka yi a kasar Hausa sarki ya zo cewa ta jikin gidansa yana sallah shi da matarsa ana ida ba ta ce kai akar makallawa amma fa yau sarki ya wuce da jama'a da yawa sai je mata yauje take muna sallan nan suke ta wucewa sai je ka ji ka kalla dan shi bai ji ba to idan idan wayannan abubuwan abubuwa ne da ya kamata a ce mutum ya rika kokarin halarto da su a cikin zuciyarsa da Allah yake Allah yi na fi salati mukhashi'un me ku ji a sallah ka samu nutsuwa yadda duk abin da ake a sallah kana bibiya amma wallahi sallolin mu yanzu Allah ya ji kan mu kawai kowa ya san yanzu mutum zai zai zo ya sallah ya ce wallahi ya ya huta to ba irin wannan sallar ba duk sallar da za a ce an yi an huta ba ita ce wannan sallar da ake magana take hana albasha ba wallahi ba ita bace wanda mutum zai aiki kenan kaga mun huta yanzu saboda wani ba irin da ce take hana albasha ba ita bace Isa ga mutum ya taka bargaza kuma kullun gaba yake kuma wata kila ba alaihi sallahu alaihi ya fi kowa shiga masallaci ya sallah saboda ba irin sallar da ake so ba irin ta yake ba to saboda haka wanda yake so sallar ta hana shi albasha sai yayi kokarin bibiyar sallar magabata da sallar annabi alaihi salatu wasalam shine wala zikrullahi akbar lalle an bata Allah madaukakin sarki ai azamu min al-awwal shine mafi girma shine wala zikrullahi akbar wala zikrullahi li ibadihi akbar idza zakaruhu wasu malamai kuma suka ce a'a kina Allah duk lokacin da zaka yi sabo ka kina Allah ya fi kai yin sallar misali kana ta sallah amma ba ruwanka da sha'anin Allah komai yazo zaka yi kamar yadda kai ba ku misalin wani in ya murya fage ya kai wani gyara irin masu gyaran nan ka san ba wuce sai hakuri duk wani ba wuce sai wanda Allah ya tsare wanda ya iya wani abu wata sana'ar hannu ko kafinta ko tela ko kaza ko kaza duka ko gyaran talabijin ko gyaran waya wallahi illa ma rahimahullah in ba kai wasa ba za ga ya koyi kayya ya koyi yaudara ya koyi ya koyi abubuwa kala kala wanda bai kamata musulmi ne sallah ya rika yi ba me a cikin abin da nake gani gyara ne ta kawo zan kalli yanayin sa in kwana uku za a yi ce ma kwana biyar ne ma me a ciki idan bai yi ba kawai ka bashi abin sai kai wani ya to kar ka zo ba ai waka ce kaza a kwana biyar din nan kafin lokacin kai kokari kai amma ba hauke wai ba zai wannan ba to ya kai masa gyaran talabijin ya ji yau ya biya shi kudin ku ba yau ya bi ya ce ba har sai da talabijin ta fike kara shekara wajen bi kullum kuma duk lokacin da ya bashi ta yazo ya ce zai dawo rannan dai sai zamto yaudara da yake marma da yazo da ya gano shi sai gudu ko kuma ran da suke alƙawari sai yake zama ran nan sai Allah ya hada ku yana gano shi a irin majalisar nan ne kawai sai ga Allah akbar in ya murin ya gani kirista ne kuma yana zuwa da yaro Allahu akbar yake kariya kariya yake yi mana sami Allahu liman hamidu yake kariya duk abin da ya fada yake kariya domin ya san ba haka ake sallah ba sallar gaskiya dan me sai da kaga ne zaka kaga wannan ba daidai bane a ce musulmi ya dau tabi'a irin wannan duk abin da zai yi kawai ka faɗa wanda ba zai yi wa shi kenan idan mutum ya ga an saba da ba ka gaya ba kuma bari in gaya muku wani abu wallahi yana ɗaya da abin da yake rage albarkar kowace irin sana'a rashin tsayawa akan magana ɗaya me yasa ga mutum yana sai da kayan miya shekararsa goma amma jarinsa na dubu biyar me yasa ai ya kamata ka wuce ya kamata alal akalla a rika ganin wai fisa wasu masana ke cewa wai wai um ya ke cewa ba ba ba ba sana'a mutane suke yi ba an gane ko kawai dan kare yawa ake yi wai mutanen mu ba business suke ba kare yawa ne kare yawa shine abin da zaka yi sai kawai a ce dan kar a ce ba ka yi amma sana'a shine wanda zaka iya rike kanka kai wa ƴaƴanka kai wa wani ba shine business amma da yawa mutum da yawa mu bamu yarda da irin wannan tsarin ba mutum ya yi ta zama guri daya ba zai haɓaka abinsa ba kun kana so Allah ya jiya lamarin ka ka sa Allah a ciki zai sa ma albarka shine zaka ji an ce a daidai ce sauyi ce amma yana da gidaje biyu ya yi wa ya gida ya ce wa ɗansa babur ya sa shi a jami'a yana ɗaukar nauyinsa albarka kenan to saboda haka ya kamata matasan mu da suke sana'o'i kamar da muka yi magana akan lu'ulu a riki sana'ar to ka rike Allah a sana'ar sai ya samu albarka albarkar ake nema in ba haka ba za ka yi ta yi wallahi shekara da shekaru kana guri daya kana ta dawo to wannan shine wato abin da ake magana sannan suka ce da Allah yake faskuruni azkurku shine dai azzikin idan kuna tuna Allah madaukakin sarki zai rika tuna ku to saboda haka ta sallah zikiri ce cikakke duk wanda yake so ta yi mara amfani to ya rika ambatan Allah yadda Allah yake so shine wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u Allah ya san yana tare da abin da suke aiwatarwa sai Allah yake yi ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله مدوكين sarki yace wala tijadilu ahlul kitab kada ku rika musu da jayayya da kiristoci ko yahudi ma abota littafi kada ku rika jayayya da shi illa billati hiya ahsan sai cikin abin da yake mafi kyau menene mafi kyau shine lokacin da ake neman gaskiya kasancewa gaskiya yake nema wanda za ku tattauna da shi din to shine malamai wasu malamai suke da ra'ayin cewa wannan ayar mansuha ce an shafe ta akwai masu wannan ra'ayi kamar yadda katada da shi da wani suke cewa an shafe ta da ayar cikin tauba atil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم كافرون اكون da kafi an shafi ayar da wannan daga nan aka hana kawai ba wai zancen jayayya kawai in za su musulunci in ba za su ba da jiziya ko a yake ba wani da za a tattauna ba da lai a zo ka tattauna ka faɗa a faɗa wasu malamai suka ce da yawan malamai kuma suka ce tana nan har yanzu ayar mu kamar tana da jikin ta ci gaba illa iyaka za ka yi jayayya ne illa billati hiya ahsan kai jayayya ci abin da yake mafi kyau shine idan so ne man gaskiya kake abu na farko ke kada mu zo za mu tattauna da kai a yi dankuri kawai so nake ai in yi jora a sana social media cewa na kurawa ne kar kai jayayya dan wannan abu na farko kayoyi sharɗai na jayayya ko tattaunawa da wani akan wata matsala shine kai ɗaukawa to ka ƙudurce wasu abubuwa guda uku ko hudu abu na farko da zanto kana da kyakkyawar niyya ikhlasi shine abu na farko sannan abu na biyu abin da za a tattauna a kan sai zanto ka san shi dukka ka fahimci shine abu na biyu sannan abu na uku ya zanto kana da juriya da abu wanda ya iya mutu ka fi shi dalilai amma ya yi cin zira ka kawai ya san inda zai kunna ka da zarar mutane yin dauka baka da gaskiya kuma ka fi shi dalili don baka da juriya eh sannan abu na hudu ka san meye lagon san meye da rikici kamar yadda na taɓa gaya muku a cikin magabata musamman kirista in za ka tattauna da shi ko ahlul kitab wanda ga cikin magabata kaga da wani yazo a cikin malaman mu na hadisi yazo a cikin manyan rabaran fathers ko pastors yace da shi ai ku yanzu kuna ta kama ba kuna cewa mu bar littafin mu madana ku ba ku san me matar annabin naku kai ba ma amma da annabin naku yana ji haka sai gane inda ya dosa cewa gashi nan an zarge ta yace ta yi kaza kuma Qur'ani kuma ya faɗa sai ya sauri da yake ya iya mutum sosai sai yake da shi gaskiya ne amma su biyu ne yace amma sai ta haihu sai ba ta haihu ba sai dai duk Allah ya wanke shi kuma a Qur'ani kaga ai shi ya yadda da rubana Maryam to sai ya mai ilzami yace gaskiya ne su biyu ne an zarge shi yace amma kaga na na Maryam da kake zargin na da Aisha yanzu cewa an jefe ta da zina to ai na na Maryam ba wai jifa da zinan ba ta ma zo da da kaga na na Maryam din mun yadda da ita amma baraji ma ilzami mu konkwashe ka da abin da kai yadda da yake to amma duk Qur'ani ya wanke yake eh ta zo da dai ba ta zo ba shi ya tattara Bible din da ya gaba to shine kaga wanda bai mujadala ya kamata a ce yana da wannan salan ya fahimce shi da kyau wanda za ka zo da akwai wanda in kuka zo yanzu shine za ku gane wa masu zagin sabai ilzami da kace sayyidina Ali misali zan ba ku da kace sayyidina Umar annabi ya ce a kawo takarda ya hana aka ce wannan rashin kunya cewa wai a ranar kun san annabi ya fara rashin lafiya tun watan safar alfi yana zazzabi sama sama amma zazzabin sa bai karbi ba sai ranar alhamis kai ya cewa bakwai ga watan rabi'ul al-awwal sai ranar zazzabin sa ya fara zafi dan daga lokacin sai zanto annabi baya fita sallah kaga zazzabi in lokacin da mutum bai da lafiya kaga ya daina fitowa ai dole za su tsorata saboda haka daga ranar jikin annabi ya nauyi to ranar alhamis din sai annabi ya kawo takarda yace na mu yace ku kare takardar nan ba ku ga yadda yanayin jikin da yake ba to sai masu son su gaje su ke cewa duk yake su mutane da haka takardar da tun yanzu addini authentic addini ake ba barbadiya wai da abin da za a yi sun mata Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ta wuce tintini addini ya cika wai sai na Umar shi ya je duk matsalolin addini yanzu gaba daya idan ka zo tattauna da irin waɗannan marasa kunya sai ka ce to shi kenan mun ji ya hana a kawo ya hana a kawo to shi nawa ne a gurin tambaya ta farko ke shi nawa ne ai ba shi kadai bane idan ya shiru bai san karatun ba sai ka ce to sai na alina gurin me yasa shi bai kawo ba tambaya ta farko kenan ko sannan kuma ba rana annabi ba duniya ba zai da ya ƙara kwana biyar wannan ba misalin da za ka ɗaukan mai kenan sai da ya ƙara kwana biyar bayan nan da yasa lokacin bayan sai na Umar ya bar gidan ai ba fara yake a gidan ba da yasa matan sa su dauko sun kawo ba ko kuma shi sai da Ali ya ce tunda mai hanawa baya nan da ta ko duk wayannan kaga ilzami ne duk karamin mara kunya zai tashi ya kale zai tashi ya kale ka sannan kuma da an kawo takardar me za a rubuta suna cewa wajen ce wai zai rubuta aljanna ali shine mataimaki na bayan na bar duniya sai ce to yanzu waye ya ga ba tunda bai rubuta ba ko ba haka bane wannan magana da kai molan ka ce ni ma zan iya cewa sai na Abubakar zai rubuta domin shi yake ishara ta wayannan bayanan fa gaba ɗaya malamai sun gama yi an gama saboda Allah ba zai ba addini sai lalace ba kawai yanzu so ake kai a karanta ma kai biyayya kawai to irin wayannan abubuwan su ne ilzami kage yanzu da muke wannan magana ba ma son sai da alimi muna son sa yi amma abin da kai da rubuta shi za mu konkashe ka inda da ka ce ya da sai da alimi kana zakin sauran to bara mu konkashe kanka da sai da alimi shine fa ilzami sai wani ya yanko wata kila iya wannan magana sai zai ce an zaki sai da alimi saboda ya rena mutane hankali to saboda haka wannan shine illa billati hiya ahsan kuma anan ne idan mutum ya zo daga ra'i sababbin abubuwa ya halatta idan ana da gwamnati ta mutunci mai kyau to za a iya gayyato shi a zaune da shi a ce ka zo daga ra'i abubuwa sababbi waɗanda bai dalilin shi kenan sai ka yi bayani inda a ce akwai musulunci wato gwamnatin musulunci mai kwari ko ba ta musulunci ne gwamnatin da ta damu da addini to da za ta iya yin irin wayannan duk hayaniyar da ake a addini a yanzu musamman a Kano za a iya yi misali zan ba ku bara ba ku misali lokacin mai martaba sarkin Kano a dogayen Allah ya masa rahama ai ba mu ba ku taba ba za ku manta ba an taba gayyatar Malam Abdulwahab da Malam Jafar gidan tanti cewa su zoji bayani yasa suke cewa Allah yana sama aka tara malamai su wazirin Kano su waye su yi mana bayani aka tattauna suka yi bayanan su shikenan aka ce to su malami za a suka ce to gaskiya kuke faɗa amma dai a rika bi a hankali kaza shikenan kaga wannan shine malam Yusuf Ali lokacin da yake ana yi wa Allah wasiƙa ka rubuta mare wa mara kullai wannan wannan haƙi ne na tsanta cewa za ta yi mara wasiƙa ya mara kullai malaman Kano aka tara gaba ɗaya suka gayyato shi har yanzu wasu sun za su iya ganin duk da cewa sun kabbata sosai akwai bidiyo kuma yakin da za ka ga su malam Ibrahim Khalil su malam Isa Wajiri haka malamai su ne mata tambayoyi cewa da kake kaza me yasa gaba ɗaya sai da suka kai ki bango suka kure shi cewa daga nan kar ya kuma magana akan wannan matsala ana yi wannan kaga wala ta daji du'a illa hatta musulmi wanda ya kawo garai za a yi kira da ta saurari wanda ya zo kwana kwana baya da yake cewa duk wanda ya ci kwai ya ci haram sai an yanka kwai shekara ta ko biyu za ku iya tunawa hizba ko mun suka jira suka je to ka nuna mana kan ka nuna mana jela shi da hankali suka gure to irin wayannan abubuwan to haka wanda ya zo yanzu yake ba adad amali babu abu waraira bukari ƙarya ne irin wannan gwamnati ya kamata domin aikin gwamnati ne da gayyato ki a zauna da malamai domin addini take sassakewa sai a zauna da kai a ce to wani malami ya taɓa fassara haka tun da ake wanda malami ya taɓa fassara annabi na yayi wanda ba bare ko wayannan kalmomin sai ka faɗa haka ake yi in ba ga wato za a ce bazama mutane mujadala domin Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana malaman da suka ce har yanzu mujadala na nan shine suka kawo wannan ayar a cikin suratul nahl wajadilhum billati hiya ahsan ai mujadala cikin abin da yake kyakkyawa to shine wato illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum amma banda wanda suke zalunci a ciki ne wanda yake yi da gangan wanda suke zuwa da gangan suna yi ba neman gaskiya suke ba to wayannan ya kasu ra'ayi kawai ba wanda zan mujadala a zuwa tattauna saboda haka illal ladina zalamu minhum Allah yake wa qulu amanna bil ladhi unzila ilayna ku rika cewa mun imani da abin da aka saukar mana wa unzila ilaykum da abin da aka saukar muku wa ilahuna mun imani da ubangijinmu wa ilahukum kuma shine ubangijinku abin bautar wanda ya cancanta abota wahidin shi kai wa nahnu lahu muslimun mun mi kauya zuwa gare shi sababun nuzul na saukar wannan ayar musamman wannan gabar shine kiristoci ne suke zuwa suna karanta injila da ibraniyanci idan suka karanto ta da ibraniyanci sai su translation ɗinta da larabci suna gaya wa mutane shi shine Allah yake tunda ibraniyancin nan ba ku san yayi ta ba fassara muku suke da larabci to duk abin da za su faɗa kar ku gaskata ko ku karyata domin ba ku san me zai karanto ba za su ya fassara karya ya Allah yake ku ce qulu amanna billazi unzila ilaykum mu je mun imani da abin da aka saukar muku ba abin da kuke faɗa ba domin ba mu san asalin abin da kuke karantawa ba eh unzila ila ilaina wa unzila ilaykum mun imani da abin da aka saukar mana kuma aka saukar muku wato mun yadda da namu qur'ani kuma mun yadda da injila da aka saukar muku wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun ubangijin babun bauta guda ɗaya ne na kuma haka ɗaya ne kuma mun miƙa wuya zuwa gare shi sai Allah yake ni na wa kadhalika anzalna ilayka alkitab na'am والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون لا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقفه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قالين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Allah ya ce wa kazalika anzalna ilayka alkitab kamar haka ne muka saukar maka da littafi wallazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi yu'minuna bi suna masu imani da shi wa min ha'ula'i man yu'minu bi wato haka nan daga cikin waɗannan ma kafiran maka kenan akwai waɗanda suke imani da shi kaga can gurin wallazina atainahumul kitaba yu'minuna bi irin sa Abdullahi bin Salam kenan cewa sun yi imani da Taura da Injila da littattafan da aka saukar musu da ire-iren su sannan kuma nan wa min ha'ula ya cikin kafiran maka ba akwai wanda man yu'minu bi wanda sun yi imani bi Allah yake wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda suke mutunta ayoyin mu illa kafiruna in ba kafirai ba duk wanda yake mutunta ayar Allah to kafiri ne wa ma kunta tatlu min qabli ba kasance kana karantawa ba kafin shi wannan littafin wane mutum wa ma kunta tatlu min qabli ba kasance kana karantawa ba min kabli kafin zuwan qur'anin da yake gaban ka yanzu da kake gaya wa mutane annabi bai kasance yana karatu ba yana karanta musu wani littafi ballan dara wala ta khudu bi yamin kuma ba ka rubuta shi da hannunka kaga da an ce wala ta khudu kawai ya isa amma tauhidi ne kamar yadda aka ce wala da irin ya iru bi dara aini eh irin wannan ayar kamar da ibnu kathir ya faɗa haka nan ba wani tsuntsu da yake tashi ya kace da fukafukansa a'a dama akwai tsuntsun da baya tashi da fukafukansa ne ko ne da fukafukai ne inda ake wala irin da iro kawai ya isa amma sai aka yi tauhidi aka ce bijana aini aka shi ma nan wala taqutuhu bi yaminika da kace ba ka rubuta shi da hannun damanka aka ce ana magana akan agalabiya ba dole ne ana magana muku yayo mutane ɗan daman jin raiki ne lafi ba su da yawa saboda hakan Allah ya halitta sa cewa lafi ne da kale na aka ba wani nasi da ya nuna wasu na fakewa da nasi dole sai an yi rubutu da dama da dama idan Allah ya yi da hago ne sai a kale shi amma wasu suna iya canjawa cewa yana yaro kafin ya fara gane wanne ne za a iya zafi ya rike da dama amma ba ku sani yi da hagun ba saba wa Allah bane yawa domin za ka rubuta Qur'ani ko da hagun ne ya yi da dama ka ga dama za ka ba saboda haka shine kawai duk wani abin da Allah ya hore mutum fa ne mai dan za ga wasu suna tsanantawa cewa dole yaro yana da tijiya ko maraki musamman masu koyarwa saboda haka wanda Allah ya hore mutum fa ne mai wani kuma za ga hagu da daman ne ko wanne zai iya rubutu ne to sai Allah ya ce idan da rukabal muftido lalle inda annabi yana rubutu ai da mabarna za su shakku cewa za su kwafowa ya rike kamar yadda sun zargi annabi cewa sahibu rubi wai mutumin kike ne shi yake zuwa ya koya annabi abin da yake zuwa ya fada dan Allah da yake gantaka wai inna ma yu'allimuhu bashar lisan alladhi yu'iduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisan arabiyyun mubin wanda ba wanda harshen da suke zargin yana koya annabi ba shi wato bagware ne ma mutane ka iya cewa ba balarabe bane ba ajami ne larabcin kansa bai yi ba domin ɗan kike ne wai shi yake koya annabi wannan fuska din wannan larabcin lafiyayye aka ce wannan zargin to ai burumi wai shi yake koya annabi duk abin duk wannan abubuwan da yake yake zuwa ya ga da zauna da yake koya ba to sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa idan larkabul mufsidin ai da an samu maballata sun yi taku Allah yake bal huwa bal wannan magana da yake ayatin fi qur'ani ayoyi ayatuhu kullama qala al-mada jadidun yaziduhunna جمال العكس والكدل إن جاء النبيون بالآيات فالسلام وجئتنا بكتاب غير منقرب آياته كلما قال المدى جديد يزيدهن جمال العكس والكدل معجزة القرآن ba abin da yake da yi shine yake to ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilm azukatan waɗanda Allah ya ba wa ilimi anan kuma falalan mahaddata alqur'ani take bayani domin shi ilimi abin da aka ce da ba ba da farko shi ne qur'ani kuma so ake zauna a kirjin mutane shi ne ai sai da cikin mu'jizar ta ko da za a zo a tattara gaba ɗaya qur'ani yanzu a kona muna da yara ƙanana da za su dawo ne ko dugo ba za su ba Allah ɗaya daga cikin mu'jizar qur'ani kenan amma kaga duk sauran littattafai kowanne za ka rika ganin new edition an yi kaza an yi revise an yi duka amma qur'ani duk ruwayar da ka dauko zaka biya kana fantare guri kaza za ka ba haka wani saboda Allah ya alƙawarin baki kariya ai ko kana za ga da wannan Qur'ani da yake gaban mu dai shine Qur'ani ba Qur'anin wasu bai bi 180 saboda haka mu na mu Qur'anin izu 60 ne shi ne dai wannan da kake gani duk inda kaje a duniya ba wanda yake zai canza shi la ya'tini al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin alim saboda haka ilimi na farko abin da kai wanda yake karyata bukhari a kasar nan yake karyata za abu huraira da imamul bukhari da sa'ad bin malik na rantsi da Allah ko izu goma bai hada shi ba kuma kaidan balinta shi ne sai ka fara sa qur'ani a kirjinka tukunna sannan ka goye komai ya biyo baya to da me za ka yi mai tuka farko shi ne Qur'ani sai ya za ka yi mukabala da malaman duniya alhali babu yi goma a kanka Qur'anin nan kuma da shi za a yi hukunci gaba daya ta yaya wannan shine fi sudurin isa Imam al-Asma'i yake cewa kullu ilmin la da kullu ma'iyya al-ham ma'iyya ma'iyya al-hammam falaysa bi ilmi yace duk ilimin da ba zai bi ba ban daki ba ba ilimi bane haka yake in da ilimi ne yake sai ya ji da wannan kai da kai domin me yake nufi shi ne yana cikin kokolwar da domin abin da ta haddace ba ka aje za kofar aiki idan ka shiga wannan aiki ka tafi sannan wanda waje zai ka kawari ba shi ba ilimi bane domin duk ilimin da kake da shi gaba da yanka mutu ka tafi da abin ka dai ka koyar to saboda haka shine fi sudurin ladina utul ilma Isa ina ƙara jan hankali wanda yake so ya samu farin cikin duniya da lahira idan bai haddace alkur'ani bai yi kokari ka sa wani a ƴaƴanka ya haddace ba abin da yafi komai daɗi a duniya irin hadda alkur'ani na rantsi da Allah babu shi wallahi tallahi tsara haddace qur'ani ya fi ya dawo mun ya zama professor na rantsi da Allah wani bawan Allah yana na a kofar nasarawa yana na hayyaci da ransa kawai ran nan zai ga kuwa yanzu da hadisi da yawa kawai sai biyo Qur'ani yana ta zuba sai ka ko saboda bai gane ka ji ba wai bai ma gane waye a cikin da yake tilawa ba saboda ba ɗaya bane ya zuba amma da akwai yana ga kowa sai ga wani yaro ne Umar yana ta tilawa ya zauna ya tsaya ta yi idza rudu ijra haka sai dai zo gaba ya ce mallam Umar in an gaba mana addu'a saboda da'i ya kama me yafi wannan tsakani da Allah wanda annabi yake idan ka je aljanna haka zai zauna tun daga wato litta ta farko zai fara karantawa zai fara karatu sai ana ikrawar take karanta litta ka shine tilawa ka kawai kana yi ba za ka cike waje inda tilawa ka ta tsaya shine ikrawar take kama kunta turatilu fi dunya kamar yadda ka kasance kana yi a duniya haka wato mala'iku za su gaya ma ya taryawa shi idan ka ga ta tsaya an ɗauke wuta to tilawa ta ɗaya sannan kuma wato ranar alkiyama farin cikin da zaka samu hani an mari an wali da aka alayhi ba malabisu anwarin min at-taji wal aula wali da aka alayhi ma ba ka ji dalilin hadda sai alqur'anin dan ka sai an ba kambi da crown da aka zo ranar alkiyama ka ga mun wanda dan zai zama professor aka ji za a maka crown ba muna tukar boko bane muna so domin idan dan ke zama mahaddaci da yadda Allah duk karatun da kake so yayi zai ko menene zai zama injiniya zai karanta medicine ko me ai ga sunan muna gani duk ga sunan da yawan su ka je tukurin mala abbas a jiji da ake magana zuwa ida ka je ka ga mutum ya tsuke ya zo a tsuke ba hula a kansa ya zauna ana zuwa kansa zai dauki lawa da ya miƙe ya bar gurin zai tafi tiyata likita ne na rance da Allah ko kuma medical engineer medical doctor ko kuma engineer ne ko kuma lawyer duk da tunan za ka kada mun san boko a ce karatun addini baya hana boko haka ne ba bude kokolwa yake ba wani karatu da zai zo ba hadda wace jiwaji da sunan gaba ɗaya za ka haddace ta ka biye sai ka tashi ka tafi domin qur'ani ka haddace gaba ɗayan sa duk da nan muna da wannan su yanzu mafiya yawanci wannan muka sa muke tafiya da su a harkar wannan abubuwan majority su engineers ne yanzu da muka yi grouping din mu kawai na mutane duk ɗan boko ne da na kalle su kaf mu wajen goma sha wa ɗayan su kuma injiniyoyi sun biyar kuma da yawan su alaran momi ne Allah ai ga shi nan engineer sannan civil engineer ne sannan kuma alaran ma ne AS Bafa alaran ma cikakken computer science ya karanta kuma alaran ma ne tambi duk da shi irin wayannan abubuwan ya kamata mutane su kalla da yawa ko da yake karatun addini baya hana na boko baya hana nayi dalibar da yanzu tana koyar ai gida Alhaji Garba Ado Allah ya masa rahama lokacin da take haddata da Dr. Rukayya tana tana nasarawa yanzu suna suna zuwa su bani hadda sannan kuma suna medicine kuma duk sun hada Qur'ani sun hada to saboda haka ya kamata mutane mu fahimci wannan da kyau cewa karatun addini baya hana da boko baya hana adali ma za ga overall mutum yake zama in yana na addini za ga yayi gaba gaba a harkar amma wani za ga mutum yazo sai ya gama kuma ba aiki kaji Allah anan kuma ba aiki sai mu ga yadda za ka yi shine matsala aiki sannan yazo azun zira uban ya zo yanzu ba aiki ya matsa shine zai zo in bai wasa ba uban sai ya rika canza fil kullum domin shi zai rika sake maka kudi da ilimin da ya samu ko ba haka bane domin ya fi shi ya kwamfuta yanzu ya fi shi ya shiga waya kullum zai yana cikin tantan da zikin na na kodi na banki domin shi ilimin da ya je goyo na wayo ne da wayen da zai kawai da baru ne dai da zai fiti uwansa shine matsalar saboda haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau cewa bikin magaji baya hana magajiya wajibi ne ka koyi abin da zaka zauna a lafiya da shi wanda in ka mutu zai rike ma addu'a to wannan shine abin da shi sa mai risala ya ba mu shawara tun a farkon littafin cewa alkhairi ya fara ratsa zukatan ƴaƴansu aka yake alkhairi ya fara ratsawa in kuna so ku zauna lafiya to shi Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba ma su wato muka tayoyin mun ba zalimai ba sai Allah yake قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين نعم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون نعم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Allah malaukakin sarki yace wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi suna cewa wai dan me ban saukar musu da ayoyi daga ubangiji ba ayoyi wanne suke nufi anan mun faɗa ayoyin kala uku ne. da Allah yace inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabut fihi sakina aya bi ma'ana inna alamata mulkihi alama a kan gurin shi ne sannan akwai wanda wato yake nufin mu'jiza wala kada atayna Musa tisa ayatin bayyinatin ana nufin mu'jiza kenan sannan kuma sauran ayoyin da ake faɗa wala in ka alta man khalaqa samawati wal arda da ire-iren su shine wannan ayo al ayatul qawliyya ce shine na uku to wanne suke nufi anan suna nufin na biyu cewa laula unzila alaihi ayatin min rabbi wai dan me ban saukar masa da ayoyi shine mu'jizoji daga ubangijinsa ba me yasa ba saukar ba kun inna mal ayatu indallah ga ya mutu su mu'jizoji suna zuwa ne daga Allah madaukakin sarki wa inna ma ana nadirun mubin ni kuma mai gargadi ne mai bayyana gargadi kai awalan yaqim kin bi inke ba anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim najwa mun saukar ma da littafi ana karanta musu wannan bai je ba ya littafin kawai da aka daukar bai je su darasi da wa'azi ba sai Allah ya ce inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'min amma cikin wannan abin da aka faɗa akwai rahama jin kai wa dhikra da wa'azi liqaumin yu'minun amma ga waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce kul kafa billahi bayni wa bainakum shahida ga ya musu lalle Allah bar ya isi kafa billahi bayni wa bainakum shahida ubangiji ya isi zama shaida tsakanina da ku shine ya'lamu ma fis samawati wal ardi ya san abin da ke cikin samai da ƙasai wallazina amanu bil ba'i duk wanda suka yi imani da barna wa kafaru billahi suka yi kafirce wa Allah ulaika humul kafirun ko shakka babu wa'annan sune asararru Allah ya kiyaye sai Allah ya kiyaye na'am ويستعجلونك بالعذاب مم.
ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون نعم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين نعم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab suna neman ka gaggauto musu da azaba walaula ajalun musamman ba dan wani lokaci wanda aka gindaya aka sa masa suna ba la ja'ahum al azab da azaba ta zo musu kaga amma an riga an gindaya musu cewa ke sun yi shekara kaza za su ba duniya ba za a yi musu azaba ta kwafe su tafi da su ba ba dan alƙawarin da Allah ya yi ba la ja'ahum al azab amma saboda ganganci irin nasu ne ma suke a gaggauto musu da ita kamar yadda muka faɗa a can suratul anfal wa in qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wa yastajilunaka bil azabi wa laula ajalun musamman la ja'ahum al-azab kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa wannan cewa wato ba dan lokaci da aka jindaya ba da azaba ta zo mutu wala yasiyannahum baghtatan kuma za ta zo mutu ne ba zato ba tsammani wa hum la yashuruna alhali wa sa haka ba yasta'jilunaka bil azab suna neman ka gaggauto musu da azaba in an ce sai nan da wai sai yanzu suke so wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin to ka ga musu lalle jahannama tana za ta kewaye kafirai gaba ɗaya a ce wai kake da kafirai yawma yasha kamar yaushe yawma yashahum al azab ranar da azaba za ta lullube su Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan min fawqihim ta sama wa min tahtihim ko wa min tahti arjulihim da kasan kafafuwan kan kame da Allah ya gaya mana can yawma yabtahum al'azab ko kuma inda yake magana cewa lahum min jahannama mihadin wa min fawqihim gawasiya lil yawm saman su wato sama da kasa dukkan fadar wutar jahannama za a yi shine wa min fawqihim gawasi ko kuma wannan cikin suratul arab kenan ko zumar da Allah yake lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal ko kuma law ya'lamu alladhina la yakufu hina la yakufuna wa la ya'lamu alladhina kafaru la yakufu hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wa la an zuhurihim duk wannan ayoyin suna ƙara fassara wannan cewa ranar da Allah zai mutu azaba ta sama da ƙasa ba inda za su samu sauki shine yau mai tsahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu duqu ma kuntum ta'malun sai malaiku su riga ga mu wadannan abin da kuka kasance kuna aikatawa ba dai kuna ta cewa abin gauto muku to ga ranar da zo wadannan abin da kuka kasance kuna aikatawa sai Allah yake ni يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون na'am كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Allah madaukakin sarki yace ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a kasa ta tana da faɗi ka ana magana akan wanda fasikin ya mutu yawa kenan ana kuntata musu a cikin makka suna so su yi addini an hana su su yi. to sai Allah yake garuruwa na fa suna da faɗi ba dole sai ka zauna a makka ba za ka iya barin makka ka koma inda za ka yi addini shine inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun Allah yake ni kadai za ku bautawa kullu nafsin za'iqatul maut ku sani kowanne rai zai dantsana mutuwa dan wasu na tunanin suka tashi garin tafiya ko a kace shi ko kuma saboda ba su da komai a hanya wato yunwa ta sa ta faɗi su mutu sai Allah yake ko da baka fita kayan jirar ba dama za ka mutu shine kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un sannan gare ni za ku dawo shikenan kullum mutuwa kira take yi abin da malamin suke cewa kenan sai kiran mutane amma dukkan mu nan yanzu da muke zaune kurame ne mun kasa ji shine za ka yi suna mu ba sai cewa suna kada Allah ya sa mu ji da wuri saboda da garan da ka ji to ka tafi kenan kwalla ba kira take tana abin ka a baya tana wani tana ta kiran ta to amma kowa ya kurumce wanda zai zamto bai kurumce shi ne wanda ya ji ta din kowa abin da take tana kiran ta wani wani baka ji ba kana ji shi kenan sai a ce ya amsa kira ko a za ku ji ba aka ba ba wuce ke bada cewa ya amsa kira to kowa zai amsa din da kurma da bibi da kowa ma sai ya amsa sai Allah ya ce walladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai lanubawwi annahum min aljannati ghuraban za mu kana dan musu dakuna a cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin khalidina fiha sannan za su dawwama ne wannan dadi ran da za a zo yan aljanna an gama hijabi yan wuta na wuta yan aljanna na aljanna sai annabi yake sai a zo da mutuwa da tuffar rago sai Allah madaukakin sarki ya ce a wato a nuna wa a ce yan aljanna su kallo domin ɗakunan yan aljanna kiran tseren ce ana hango waje sai kawai su hango a ce kowa ya kalla sai a ce kun ga wannan mutuwa sai a yanka ta sai a ce da su khuludun wala maut hayatun wa wato a hayatun wa khuludun wala maut sannan sihatun bila maradi a ce za ku dawwama a ciki babu mutuwa har ya wannan magana da za a ga yana aljanna ta fi aljanna daɗi na ta fi aljanna daɗi sannan wato sai a gaya musu za ku ci samun lafiya ba rashin lafiya haka halin da yan aljanna za su samu kansu kenan a cikin aljanna to sai a kalli yan wuta su wa ce da su kun ga abin da ya faru kuma za ku dawwama a ciki ba mutuwa wannan kalmar da za a gaya musu ita ma ta butar zafi to sai Allah madaukakin sarki yake wato tajribi kalibi ne fiha ni'am ajrul amili ma dalla da ladar al'amili da waɗanda wato suke yi ayyuka na kwarai inda zama da yake ce mai um to ne mu kai kaje ayar amma la ba kura in yaso mun ba mu babbaji zai mu taji ya ibadiyar ladina amanu inna abiwa ta lokacin ya cika gaskiya awwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauka cikin sarki ya yabe mana muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da shugabin sa wanda kuka Allah ya biya kowa bukatun sa alkhairi akwai wani ba Allah da ya miko takarda yana addu'a cewa Allah ya kara mana lafiya da imani gaba ɗaya cewa da nisan kwana yace da Allah ya sa sa addu'a za su fara jaraba gobe to muna roƙon Allah ya ɗauka cikin sarki ya ba ku ta ya agaza muku ya riko da hannayen sannan sai yace akwai kanwata da take fama da kamar ciwon mama yake kuma gaji tana shayarwa ke ita ma a sa ta addu'a ko muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ya ɗauka cikin sarki ya riko da ya tafi kabararsa waɗanda suka riga mu gidan da sai Allah ya gafarta musu akwai Amir yana zama a kan bawa dan gidan Alhaji Abba Toba kan Alhaji Toba kusan duk karatun da yawanci a can nan da lata mun yi bayanin cewa ya gaya mana a sama ya kanta addu'a yana yana isolation center a lokacin da muke magana to waje gari sai mu waya kuma Allah ya tafi rayuwarsa ko shakka babu a da na ji na ji wuta biya a ranar yadda na ji ana yaba ma kuma na ji yadda ake faɗa mutum ne mai addini na gari sannan aka kira sallah abin da ya ba ni sha'awa da aka kira sallah a wani masallaci na kusa da gurin sai aka ce da kimiyyar ne yake kira sallah kai da ganin gidansa in ka je ka san a tajirin mutum amma ya yi sacrifice da rayuwar addini kawai duk wani aiki alkhairi da za a yi za ka yi da shi aiki wani aiki alkhairi da shi aiki saboda haka sannan sai aka yi marayu ko da gajiyayyu da yake tallafawa sai yanzu wasu abubuwan suke ta fitowa to irin wayan abubuwa ake bukata da zarar ayyuka alkhairi sun taso mutum ya yi kokari ya yi akwai wanda za ka suna yi suna koyewa wallahi ko ka mutu sai an faɗa zai abin zai fito haka yake Allah yi saboda haka abin da muke ta faɗa kenan kun ga yanzu in ka kalla za ga bayin Allah duk wannan da rajira su wasu a gadin da ya gabata duk mutane wanda suka ba da rayuwarsu zuwa ga addini haka Alhaji Abdulhamid Hassan marigayi duk da cewa ya manyanta sosai amma za ku ga shi ma da ake faɗa irin gudunmawar da ya bayar da wani bawa Allah da sunansa ya kwanta mun shi ma a nan wajejen NNDP din haka za ka ga mutane bayan Allah waɗanda sun yi wa addini hidima to abin da ake so mutum ya yi ajiye kenan a doron ƙasa kafin ya koma zuwa ga Allah domin baka san yaushe Allah zai karɓi taka rayuwar shi wannan alaji abban an kai matakin da wato cewa aka yana da wata ɗabi'a wani yake biya mu idan da wani zai zo neman agaji yanzu ko taimako to ba zai taima babu ba kawai zai kallo a ƴaƴansa ko kan musamman jini a nan zai je da shi a ne karanta mu kiranta mu da Allah ya kamun kaza yace dan da zai mutu har san yake cewa da shi abba ba ba shi nan da nake mun ka ba kaza kaza kaza dai da ya ci dole ne to irin wayannan abubuwan da yawa na ga yanzu ana ta faɗin akwai waɗanda sun zo a ranar neman taimako wasu mata suna zuwa su ga mutane aka ce ai yaro sai suka zauna suka yi kafar a gurin kawai to saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata ko bi yadda za a yi ka gina rayuwarka kai gina rayuwa ko shine mutum ya gina lahira kai kokari ka gina lahira ka idan baka gina lahira ba kai tattara duk abin da zaka tattara ka tafi to mutum zai je wato ai kai mai hisabi kuma ga ya wari anan bai san me za a yi shi ba saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata kuma mutuwan nan kun lura kamar ka iya cewa irin abin da yake faruwa ta ƙara jiyowa kuma babu gaba ya ba yaro kuna tare da mutum za a ce ma yanzu yanzu ba yaro kuma yaro saboda haka ya kamata ko da yaje mu zama cikin gidi wannan shine wayannan bayan Allah muna fata Allah ya yabe mu idan ta mu gari Allah ya sa mu cika da kyau da imani abubuwan suna da kai da ake ta faɗa Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu ne Allah ka ba mu ikon biyayya gare ka kafin mu koma zuwa gare ka muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa da tsohon ka madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iya mu da suke raye Allah ka kara musu dogon kwana mai amfani Allah ka kara musu lafiya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فانصرنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال لا هو أعطي أبن نمنك تنفرقوا وقيل بيانك لا بد Allah ya ce da mu da matasan da muke tare su muna ta shirya abubuwa wayannan wato kayayyakin recording da muka fara ya gaskiya duk tunani ne na wasu matasan da cewa a fara wato siyan abubuwa sai da muka yi tsari muka yi lissafa abubuwan da za mu siya wajen mataki uku ana da kalli mun lissafa abubuwan da za mu siya ya kai na miliyan ɗaya da wajen rabi kuma Allah ya taimake mu muka fara muka hubbata muka ce ba bara hubbata kawai dan sun san ya sun san tsarin da muka dauko ko hubbata za mu yi tsarin da za mu yi gaji a takaice yanzu first priority din mu mun ci komai yanzu mun tafi second priority to muna buƙatar haɗin kai a gurin yan uwa na cewa su ba mu haɗin kai kuma an yi da shi dan a ƙara yaɗa dawa shine cewa idan aka zo mun ware akwai gurbin mutanen da aka ware kowace rana akwai wanda za su yi wannan aiki muna da manyan injiniyoyi injiniyoyi waɗanda su za su kula da abubuwa sannan akwai waɗanda su kuma su ne masu aikin kai tsaye kamar yadda yau kuka ga malamin ta yana yi kowace rana an ware wanda zai zo ya wannan abun a rana saboda haka kar hakire ne ake injiniya Ahmad injiniya Esbafa injiniya Muhammad Bello duka ire-iren su injiniya Fili da ire-iren su da su muka haɗu suke ba da jawarwari da yadda ya kamata a kaza to muna buƙatar haɗin kai a gurin yan uwa cewa gurin da za a ajiye wannan kayan dan Allah idan aka zo ajiyewa gurin duk lokacin da za a yi recording ya zanto nan gurin kada a zauna a gurin domin kada a tashi wannan shi ne abin da muke buƙata na farko domin suka zo su muke buƙata a gurin da an samu matsala hatta a junan su sai da muka yi ka'ida cewa idan ba ranar ka bace mutukar ba ka cikin manyan injiniyoyi ko kakka intabi domin kar abin ya lalace cewa wanda yake gaban malam injiniya yana lahadi misali to da aka sa shi a lahadi kar dan alhadi malam datti ya shigo masa ya maka rambani tunda manyan injiniyoyi suna in ya samu matsala su za su ba shi umarni cewa kaza kaza to wannan tsarin zai taimaka mana gaskiya wajen tafiya abubuwan yadda ya kamata kuma tsarin da muka rubuta da muka gaya muku da yarda Allah mu akan kanmu muka yi tsarin cewa bari mu ta tafiya a wannan tsarin kayan da za mu biya ya kai 1.5 million kuma ga shi nan a lalace ko a jaranta ba za mu ce a lalace ba yanzu wato a cikin taimakon Allah mun yi nisa yanzu mun fara tafiya da mun farfara ya rike mun kashe har ta dubu ɗari uku da wani kuma yanzu mun iya yi to wannan tarbiyyar muke so mu bawa kamar ni a ɗabi'a ta gaskiya Allah ya gani na tsani bara eh kuma ni abin da na fi bukata na fi bukata kawai in za a yi duk abin da za a yi in za a yi na hoɓɓa da na taimako in ba kai niyyar babu ba sai mun roƙe ka ba ya fi daɗi shi ba na san roƙo domin roƙo ƙasƙanci ne kai kanka za ka riƙa jin wani watakila kuma ya je in ma roƙon kuka yi a hana ku to me kenan mai gari ya waya saboda haka wannan tsarin da muka yi yanzu muka yi wa kanmu tsari cewa muna so nan da kaza har watanni muka diba cewa nan da wata kaza muna so mu ga mun cimma kaza ba za mu hana kowa wanda zai iya yin alkhairi ba amma ba za ka kaga idan kai wani alkhairi ka tabbatar ba roƙon ka muka yi shi kenan kawai kuma ka san Allah kaiwa ba ran da za ka yi gori domin kai gori an je za ka yi dawa kai da wani ne to idan kai gori mun sa karatu mun waka kaga dai ba ba ni ka ba da sai kaya ba misali in kyauta za ka yi mun da kai wannan daban amma abin da ka zo ka taimaka ba zan da za ka yi mun gobe babu saboda haka wannan tsarin da kuka gani shi za a kuka gaba ɗaya wayannan abubuwan ɓaɓɓa da muka yi kuma wato tafiyar da muka yi gaskiya tsarin da muka ɗauko suna ba mu haɗin kai ƙwarai da gaske muna samun yadda muke so da yadda Allah kuma tun da Allah muka yi nufa in zai agaza mana to muna buƙatar haɗin kai a gurin ɗan uwa don Allah gurin da za a ajiye kayan a daina zama a wannan gurin domin ya zamto idan suka zo wayannan ƴan kwamiti ɗin za mu zo nan gaba karanto su zani domin kowa ya san wasu ba da shawara cewa har ta kayi to kafin a zo wannan matakin ta kai shine ya kamata a san cewa wannan gurin ko da a ce baka gane to duk wanda ka ga ya shiga gurin ya zauna to sune wannan ƴan kwamitin da muka ware muna zama lokaci bayan lokaci duk wani matsala da aka samu ta abin da ya jago harkar da'awa to muna zuwa mu tattauna mu ga ya za a yi a magance ta muna roƙon Allah wata bakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah mu bakin sarki da'awa ba ta tafiya duk inda kuka ga ana da'awa shi ne irin waɗannan ko shakka babu gaskiya shi da dawa an babu dawa sai a shiga dawa haka masu magana su tafi to Allah ya agaza mana Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah mu bakin sarki ya samu tallafawa addininsa wani malami ya yi dafi wai ma za a danta da dinin sa me kai wa addinin Allah sunan littafin ko to irin wannan ne kawai koya ya zanto kai ma kai wani hoppa da kai ka ce mai addinin Allah wanda Allah yake me kai zaka ce ya wani dini nayi kai amma kada ka sake ka koma ba kai wa Allah komai ba Allah ya dadar da mu abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana fi kalbi jami'a kuma سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين